على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين بارك يوم السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na talata sha shida ga watan almuharram wato watan farko a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da sha tara bayan hijiran manzon tsira sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya dace da yammaci na sha biyu ga watan biyar shekara ta dubu da ɗari tara da casa'in da takwas a shekarar bature dan ci gaba da darasin littafin mu sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa sallam wanda kuma yau wannan shine darasi na goma sha uku matashiyar da zamu tashi kanta ma kana ya qara'uhu sallallahu alaihi wa sallama fi salawat abinda annabi ya kasance yana karantawa a cikin salloli guda biyar din nan na yini na dare da yini me ya kasance yana karantawa a cikin kowace sallah menene sunnar annabi dangane da karatun sallah a cikin waɗannan salloli wa amma ma kana ya qara'uhu sallallahu alaihi wa sallama fi salawati min as-suwar wal ayat fa inna dhalika yakhtalifu bi ikhtilafi as-salawat al-khams wa ghayriha amma abinda annabi ya kasance yana karantawa a cikin waɗannan salloli min as-suwar wal ayat abinda ya danganci surorin da kuma adadin ayoyin فإن ذلك يختلف باختلاف الصلوات الخمس to wannan yakan sha bamban dangane da bambancin sallolin guda biyar wa gairiha da wannan su cikin sallolin ma'ana kowace irin sallah cikin biyar din nan akwai irin tsarin karatu da annabi yake mata dangane da jan doguwa ko gajeruwar sura dangane da karanta adadi mai yawa ko karancin adadi na ayoyi wa haka tafsila zalika ungo bayani fayyadacce billa billa game da hakan mubtadi'ina bis salati al-ula min al-khams muna masu bayanin da fara sallah ta farko cikin guda biyar din nan ta farko din ko ita ce salatul fajr wato sallan asubahi kenan ana ce mata salatul subhi wannan da zai zai shawara ya sallan inji kawai mutum da yi karatu a ita ce zai muna bayan ana kiranta salatu subuhi kuma ana kiranta salatu fajr a cikin alqur'ani ta samu sunan salatu fajr an gane ku da Allah ce wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda كان صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بطوال المفصل ita sallan asbahi annabi ya kasance karatun da yake yi a cikin ta yakan karanta tiwalil mufassal wato dogayen surori daga cikin jerin surorin da ake kira al mufassal bayani ya gabata a baya cewa al mufassal daga suratul qaf zuwa karshen kafa to ana kasa su kashi uku akwai tiwal al mufassal akwai awsat al mufassal wato kashi uku kenan da tiwal al mufassal masu tsawo cikin al mufassal da kuma awsat al mufassal yan ka a cikin al mufassal da kuma kisaru mufassal da jadderu a cikin al mufassal haka ake kasa al mufassal din gida uku daga suratul qaf zuwa karshen suratul nas kashin farko tiwal kashi na biyu awsat kashi na uku kisaru mufassal to annabi idan ya zo karatun sallan asubahi abin da yake karantawa shine tiwal al mufassal walati hiya sababu al asiratu min al qur'ani wa awwaluhu qaf Allah a sai kama ta kaddama wato farkon jihar mufassal qaf kenan kamar da ya gabata amma dalili bisa ga cewa annabi na karanta riwayat mufassal kuwa to wannan hadisi ne wanda imamu an-nasa'i ya rawaito shi da imamu ahmad bi sanadin sahihin fa kana ayanan yaqra'u al-waqi'ata wani lokacin zai karanta suratul waqi'a wato wannan kaman fassara ne na riwayat mufassal yana karanta suratul waqi'a idza waqa'atul waqi'a wanda ita ce jerin aya ta hamsin da shida tana kunshe da wato sura ta hamsin da shida tana kunshe da ayoyi casa'in da wato shida wa nahwiha da makaman da makamanciyarta min suwari wato a cikin surori bin raka kai da raka'o'i biyu alal misali sai ya dauki suratu al-waqi'a idza waqa'at al-waqi'a ya kasa ta kashi biyu raka'an farko bayan fatiha ya karanta rabin sura raka'a ta biyu bayan fatiha kuma ya karanta sauran rabin yakan karanta suratul qaf da makamanciyarta wato kaman suratul hadid kenan ko suratul mujadala kenan duk waɗannan makamantan ne ya raba su gida biyu a cikin karatun su an gane ko wannan hadisi imam ahmad da ibn kuzaima da imam al-hakim suka rawaito wa sahahahu imam al-hakim kuma yace hadisi ne sahihi wa wafaqahu az-zahabi al-imam az-zahabi kuma ya tarayya da hakim wajen wannan hukunci wa qara'a min surati suri wa dhalika fi hijjatil wada' annabi sallallahu alaihi wasallama an samu cikin sallan asuba ya karanta suratul tur wa tur wa kitabin mastur hakan ko ya faru ne a hajin bankwana da annabi yayi sallallahu alaihi wasallam wa kana ahyana yaqra'u qaf wal qur'an al majid wa nahwiha fi ar-rak'ati al-ula wani lokacin kuwa a raka'an farko kadai sai karanta qaf daga farkon ta zuwa karshe wa nahwiha ko makamanciyarta kamar suratul zariyat wal zariyat zarwa ya karance ta a raka'an farko sannan kuma ya sake karanta makamanciyarta kuma a raka'a وكان احيانا يقرا بكسار المفصل ومن لوك سيكون النبي كرنت الكسار المفصل كاذا الشمس كورت كما اذا الشمس كورت وانا امام مسلم ده ابو داود سكره وقرا مره اذا زلزلت الارض في الركعتين كلتيهما wata rana annabi ya tashi karatun asubahi a raka'an farko sai ya karanta fatiha da iza zulzilatul ardu a raka'a ta biyu ma fatiha da iza zulzilatul ardu shine ma'ana fi raka'a ta ne cikin dukkan raka'o'i biyu kilkai ma duka biyu hatta qala rawi har marwayacin hadisi yace fala adari anas ya rasulullah am qara'a zalika amda kin annabi mantuwa yayi ko kuma da dangane yayi haka ma'ana da niyya yayi haka ya ga arka an farko ta kai da zuwa arka ta kuma da sai kan da zai zama mai sai da zuwa to sai ke kaka kin annabi ya banka mai karanta da yanzu ki ne mai tawa ko yana kuma ne yayin mai ta dan ya nuna halaccin yin haka wannan hadisi Abu Dawud da Imam Al-Bahaqi suka rawaito da sanadin sahihi sai malam Albani ce wallahi wa annahu alayhi salam fa'ala dhalika amdan lit-tashrih abin da yake zahiri shine annabi ya aikata hakan yana sani ba dan komai ba dan shar'anta mana haka wato ko kai ma gobe asibahin gobe kaga dama fatiha da ijazul a raka an farko haka aka biyu ma fatiha da ijazul idan ka haka dace da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wa qara'a marratan fi safari kul a'udhu bi rabbil falaq wata rana a lokacin tafiya sai annabi ya karanta fatiha da kul a'udhu bi rabbil falaq raka an farko ke wa kul a'udhu bi rabbin nas a raka ta biyu kuma fatiha da kul a'udhu bi rabbin nas amma wannan a halin tafiya saboda halin tafiya akwai gajiya annabi ya ce a safar kida atun min al'azab tafiya ko yaya akwai wani dandano na rashin jin daɗi a cikin tafiya ko a jirgi kai ka bakanci ma zai kan maka kuma idan kai ta jirgi ma ya fi tashin hankali mutumin da ba ka kasa yin ba sauran ko bai na hankalin ka zai kwanta musamman cikin damana aka ko wani girgije aka jijjiga aka jijjiga abin da kake ji ma duk kamar da wannan hadisi imam abu dawud da ibn kuzaima suka rawaito shi da kuma ibn bikran fil amali wa ibn abi shayba wa sahahahu al hakim wa wafaqahu az-zahabi wa qala li uqbah ibn amir radiyallahu anhu اقرا في صلاتك المعوذتين فما تعوذ متعوذ بمثلهما النبي يتي ده عقبة ابن عامر يتي ده في اقرأ في صلاتك المعوذتين أتجين صلنك ka karanta kul a'udhu bi rabbil falaq da kul a'udhu bi rabbin nas fama ta'awwaza muta'awwidun bi mithlihima duk mai isti'aza ba zai taɓa yin isti'aza ba da wani abin isti'azan da yafi wannan biyu duk wani lafazi da zaka yi amfani da shi don neman tsari a bayan kala'uzai din nan yake duk kuma abin da kake so a nemi tsarin da kai kula'uzan sun kunshi haka ko me kake jin tsoro ko me yake maka barazana ko waye ke daga ma hankali kul a'udhu ta'ati da mai tsafi da mai sihiri da mai menene in dai ka karanta kul a'udhu ta'ati ka gama da sai dai wani baki ba yayi gama ba ya fice da kai insha Allah fama ta'awwada muta'awwidun bi mithlihima mai isti'aza ba ne taba yin isti'aza ba da kwatankwacin guda biyun nan to annabi ya ce da uku ba iqra fi salatika karanta a cikin sallarsa wace ke nan ya ka fi kowace domin sala ismul jins ga shi an yi idafa din sa zuwa ka kafa damin kafa damin kuma menene na kira ne ko ma'arifa ne ma'arifa abba ma da zamiri kace masa ne kira ta cikin la duk zamirin duniya ma'arifa ضمير المخاطب ضمير الغائب ضمير المتكلم duk inda zamiri yake ma'arifa ne an gane ko shine ke nakiratun qabilu an mu'arrifa aw waqi'un mawqi'a ma قد ذكر وغيره معرفة فهم وزي وهند وابني والغلام والذي ذكر وانا معرفة وغيره غير النكرة كنا كنا معرفة كهم هذا لفظ هم ضميرين هنا نكون كون إذن ضمير وزي اسم الموصول وهند ألم كنا وابني المضاف كنا والغلام abin da duk aka shiga masa da alif da lam wallazi dukkan waɗannan gaba ɗaya hadin su duk ma'arifa ne saboda haka dalili ma'arifa ne to kaga salat ismin jins ne kenan sai ka ko sallah jinsi ko sallah zai ga cikin salatika sai kuma akwai idafa din zuwa ga ma'arifa to wannan yana nufin umumi kenan a cikin kowace sallah kaga dama za ka rinka kula da zanna farilla ce nafila ce asbahi ce safiya ce ko ina ne illa iyaka asbahi ta shiga nan gurin cikin taro bayan an kebance su da hadisin da ya gabata iqra fi salatika kowace sallah ce ko ta farilla ko ta nafila ko ta asbahi ko ta ba ta asbahi ba فكرم جميع المؤوذتين وكان أحيانا وانا حديث كوا أبو داود كأمر تفرطه في سند صحيح وكان أحيانا يقرأ بأكثر من ذلك وترانا النبي هنا كرمت أبن دي فهك تروف wato wannan ya nuna mana annabi na yin salon karatu daban-daban a cikin sallan asbahi ko wata rana ya karanta suratul qaf wato a raka a farko makamancin ta a raka ta biyu wata rana ya dauke zawaka ya raba ta rabin ta raka a farko rabin kuma raka ta biyu bayan fatiha ko makamancin ta zawaka kamar me kamar wato suratul hadid kamar suratul mujadala da makamantan su wata rana kuma annabi sallallahu alaihi wasallam idan a cikin tafiya ne sai karanta kula uzai an gane ko wata rana kuma annabi ya karanta izazul raka an farko izazul ta biyu kuma izazul ya taɓa yin haka wannan sai ya nuna mana karatun sallar asubahi ba a lizintar yanayin karatu iri daya wata rana za a yi dogo wata rana a yi gajere to saboda me wato idan an fara sallah a kan kari to babu laifi a yi dogon karatu saboda mutane su zo su riski gani idan mutane sun yi jinkiri ko liman ya yi jinkiri bai fito ba ba a fara masalla ba sai ba lokaci ya riga ya shiga makaranti ya masallaci ya gama fita to sai a ga gajeren karatu shi duk wanda yake jira shi wannan shine fikihun al'amarin idan ana cikin tafiya halin tafiya kuma hali ne na samun hutu to dan saboda haka sai a ga gajerun surori wannan shine dacewa da sunnar annabi an fahimta ko wato liman zai kalli yanayin mutane ka saba cewa a al'adance da aka saba a masallaci kullum kukan yi sallah sahu biyar misali a masallacin ku sallan asuba haka take wani lokacin ya iya karuwa ya fi biyar wani lokacin kuma ya iya raguwa bai kai biyar ba amma mafi rinjayen faruwa sahu biyar da makamancin sahu biyar kamar shida sai liman ka fito sai ka samu sahu biyar din nan ya riga ya fita to duk wanda ake jira ya zo kenan ba bukatan sai ka ja dogon ka amma sai ka fito za a fara sallah ka samu sahu ɗaya ne ko biyu kaɗai suka zo sauran ba su zo ba to sai ka ja dogon ka kafin ku kada raka'an farko kowa ya zo da mai rugowa a guje har ya arwala da jin tsoron kuma ce har ya shiga ya dade sannan aka rubu saboda kana yin sallama ga wani sai ga dukkan jama'a sun samu sallah daga adadin da za su tashi suna cika raka'a kila ba su da yawa to wannan shine fikihun masala an fahimta da kyau wa kana ahyanan yaqra'u bi aktsara min zalika fa kana yaqra'u 60 ayatan fa aktsar wata rana annabi yana karanta abin da yafi wanda muka faɗa yawa wani lokacin sai ya karanta aya 60 ko abin da yafi aya 60 kun gane da kyau wato a raka'an farko ko duka ta guda biyu kenan qala babu ruwati wani sashi na marwaita wannan hadisi ce la adri fi ihdar rak'atayn aw fi kiltayhima in yana nufin cewa annabi na karanta wannan ne a cikin dukkan rak'o'in biyu ko kuma kowace ɗaya dai yana karanta abin da yake sittin da makamancin sittin an gane ko wannan hadisi imam al-bukhari da imam muslim suka rubuta shi to amma tunda an ce mafi yawa sama da haka kuma a ce aya 60 to ai zai iya bin zai iya bin abin da ya gabata baya cikin dan abin da ya gabata baya ai akwai surar da ya karanta wanda ita kanta tana da ayoyin da kusan haka ne ko ga mai ayoyi 96 za ka ake wasa amma kuma ya raba ta to wannan na nuna kenan zai iya kasancewa a cikin raka'a ta farko ne da dabi ko ce karanta makamancin haka dan wannan karatun ya bi dukkan abin da ya gabata baya tsawo kenan وكان يقرأ بسورة الروم النبي أكثر سيكم كرمت سورة الروم أتكن صلى أصبعي وأحيانا بسورة ياسين wani lokacin kuma ya karanta suratul yasin to kaga suratul rum ita ma kusan aya ta ce an gane ku suratul yasin kuma 80 da wani abu an gane ku to yana karanta su a cikin sallan asuba raka'an farko fatiha da rabin suratul yasin raka'a ta ko fatiha da rabin daya wa marratan sallar subha bi makkah wata rana annabi yayi sallan asubahi a makka فاستفتح سورة المؤمنين من شيء بمكة تعتبر ممنوع من الصرف ko ba za mu ce bi makka da mun ce makka sai dai in ya zanto larura fihriya amma in ba haka ba bi makka mazrurun bil fata idan ya zanto a cikin waka ne to suka ce bi makka ko ta wannan da wanda yake ta yaqulu la ya hadha tarakta salataka wa lam ya'lamu anni usalli bi makka wata waka da suke jingina fiya burkatu wai ya daina yin sallah aka ce ya ba ka yin sallah ke yi yace kullum a maka nake sallah yasa ba ka ganin ina yi tare da kai haka fa yake kuma haka suka faɗa wa marratan sallat subha bi makkah fastaha suratul mu'minin annabi ya ya yi sallar asbahi a makka sai ya bude suratul mu'minin wato qad aflaha al mu'minun ita ce jerin sura ta 23 tana da ayoyi 119 hatta da a zikirin Musa wa Haruna har sai da ya zo wajen ambatan annabi Musa da dan uwansa Haruna au zikirin Isa ko kuma wajen ambatan annabi Isa ma'ana dai marwayi ya manta ko dai annabi ya faro har zuwa inda aka ce walaqad arsalna ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين ذكر أنبتا أنه ذاك ko kuma har zuwa inda aka ambaci annabi Isa wajen waje annabi na Maryama wa ummuhu aya wa awaynahuma ila rabwatin zati qararin mayin ibn Maryam kina annabi Isa to ko dai an zo can ko kuma har an zo can gurin ya manta dai ina ne karshen inda aka bi yace takka babu ruwaki yayin da annabi ya zo nan akazat husulatun baraka sai tari ya dame shi sai ya rukuyi wato yana tari yana tari da sabon da ba kawai sai ya rukuyi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi imam al-bukhari ya rawaito shi ta alikan hadisi mu'allaf wa muslim haka babu muslim kuma shi ya rawaito shi mustaqil kenan wa huwa mufarrad fil irwa bal yayi takrir da hadisi a cikin littafin irwa al-qalil shine jerin hadisi na 397 wa kana ahyanan yaqummuhum fiha bis-saffat wani lokaci annabi yana yi wa mutane limancin asbahi ya karanta suratul saffat والصافات صفا فالزاجرات زجرا wato ita ce jerin aya jerin sura ta saba'in da bakwai tana kunshe da ayoyi kuma wato ainihin dari tamanin da biyu amma saba'in da bakwai ta kai hada kuwa wa kana yusabbiha yawmal jumu'ah wani lokacin a sallan juma'a annabi yana ya kasance ma'ana annabi ya kasance a sallan a sallan asubahi ta ranar juma'a yakan karanta alif lam mim as-sajda tanzil as-sajda surat as-sajda daraka al-ura arka'a ta farko wa fi thaniya bi hal ata hal al-abi hal ata al al-insan arka'a ta biyu kuma karanta fatiha da hal ata al al-insan ya ina san dai baka kai saba'in da bakwai bakwai baka kai talatin da bakwai sai dai kuskuren ka ba'a ne daga littafi an gane ku ma'ana yakan karanta waɗannan surori guda biyu a lokacin sallan asubahi ta ranar juma'a raka'an farko fatiha da surat ta gida raka'a ta biyu fatiha da hal'ata alal insani surat safa dai bata kai saba'in da bakwai sai ta zama sanar kenan talatin da bakwai kuna da tabbas ya ce yake ta talatin da gida to safa ko na bi mata to ta talatin da bakwai ke sura ta talatin da bakwai da saba'in da bakwai kuma da aka rubuta da wanda ta ba ta irin ta wasu wannan hadisi da yake nuna cewa annabi na karanta wannan surori guda biyu a sallan asubahi ta ranar juma'a imam al-bukhari da muslim suka rawaito an gane ko wa kana yutawwilu fi rak'ati al-ula wa yuqassiru fi thani a raka'a ta farko annabi ya kasance yana dogon karatu a raka'a ta biyu annabi na gajeren karatu wani lokacin kuma wannan ba bukari da mutum suka rote shi to wannan shine sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam dangane da yanayin abin da yake karantawa a karatun sallan asubahi idan mutum ya zo sallan asubahi an fahimta ko wato a nan wurin kaga ba mutum baya zuntar hali daya dole zunta halaye ne kowanne da yanayin da ya dace kamar da bayani ya riga ya gabata sannan kuma a cikin zaben surorin da annabi ya karanta za a ga ya ga mai komai galibi sallan asbahi mutane na tara hankalin su wajen sauraron karatu matakar suna dan fahimtar manonin ayoyin sai ga annabi na karanta ayoyin da sun kunshi wa'azi da yawa kamar suratu gaf wanda ta kunshi tauhidi da sauran al'amura kamar suratu idza waqa'atil waqi'a ta kunshi maganar kiyama da karkashin karkashin mutane a ranar tashin kiyama da sauransu alqira'atu fi sunnatil fajr wannan matashiyar magana ta yanzu za mu shiga abinda annabi yake karantawa ne a cikin raka'atanil fajr kafin sallan asubahi din abin da ya gabata baya abin da yake karantawa a sallan asubahi ta farilla abin da zamu karanta yanzu abin da yake karantawa a rakawoyin nan guda biyu na fila da ake yi kafin sallan asubahi waɗanda suka fi suna da cewa raka'at al-fajr wanda annabi ce raka'at al-fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha wannan rakawoyi guda biyu na asubahi da ake yi na nafila sun fi duniya da abin da ke cikin ta wa amma qira'atuhu fi rak'atay sunnatul fajr فكانت خفيفة جدا حتى إن عائشة رضي الله عنها كانت تقول هل قرأ فيها بأم الكتاب ما ليس وأما قراءته في ركعتي سنة الفجر أما قراءتن النبي في ركعه guda biyu na sallan asubahi kuwa فكانت خفيفة جدا wannan karatun ya zanto baya da yawa gajeren karatu ke kwarai da gaske maganin cewa yana yin gajeren karatu wannan imam ahmad ya rawaito da haka da sanadi sahihi hatta inna aishata radiyallahu anha kana taqul har aisha ta kasance tana cewa hal qara'a fiha bi umm kitab shin ko ya karanta fatiha ma ko bai karanta fatiha ba wato wannan na nuna gajeren karatu wannan na nuna yana gajata yana take karatun sa wani lokacin akan fatiha kadai ba tare da ya kara komai a kai ba wannan kuma imam bukhari da muslim suka rawaito وكان احيانا يقرا بعض الفاتحه في الاولى منهما آية تقول آمنا بالله وما أنزل إلينا إلى آخر الآية أو أن تلوكنا النبي يا كفن يكن كرن تابان كراتن فاتحة أركا أن بركو من هما تكر كوي بلابيو يكن كرن آية تقول آمنا بالله آية أن تقول آمنا بالله إذا تجيرن آية تقريب ثلاثين بسيدة سورة تجيب سورة البقرة كينا إلى آخر الآية جوا كرتن آية قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون idan ya fata sai karanta wannan ayar kadai shike nan sai rubuta wa fil ukhra a ɗaya ta'ar kuma idan ya tashi fa sai ya karanta ayar nan ta kulli ya ahli kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum ila akhiriha zuwa karshen aya wanda ita ce aya ta 64 a cikin sura ta uku suratul al imran qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa allaha wa la nushrika bihi shay'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun haraka ta fice ne sai karanta wannan wannan jinin da kyau wannan hadisi imam muslim da ibnu khuzaimah suka rawaito وربما قرأ بدلها فلما أهدت عيسى منهم الكفر إلى آخر الآية أو من وقت حركة أتبين من مكون يكرم تقول يا أهل الكتاب سي كرم تأمانة سي كرم تمين فلما أهدت عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون إلى آخر الآية زوا كرسان آية wannan ko ita ce aya ta hamsin da biyu kenan an gane ko wannan hadisi imam muslim suka ya rawaito shi da abu dawud wato ita kuma sura ta uku suratu ali imran amma ta bayar rubuta sura ta 23 wannan ma kuskuren ta ba ta ku waye jin ku bar uku an gane ko wato raka an farko fatiha da qulu amanna billahi ma unzila illa raka ta bi fa ko dai fatiha da qul ya ayyuhal kitabu ta'ala ila kalmatin zuwa karshe ko kuma fatiha da falamma ahassa isa minhu al-kufra qala man ansari ila allah zuwa وأحيانا يقرأ قل يا أيها الكافرون في الأولى وقل هو الله أحد في الأخرى وانا لو كتن ركع فرق فاتحة قل يا ركع بن فاتحة قل هو الله وانا حديث مسلم دا أبو داود سكرويتوش وكان يقول نعمة السورتان هما النبي هكذا سنتين أتوا ما دل الله سوروري بيو هما وأنن نعمة السورتان هما وتو نعمة كنزيل جالب ana zowa da shi da insha ilma da idan nuna yaban abu sai a ce ni'ima in kuce ne sai a ce bi'sa da ni'ima da bi'sa kuma a babu sai ake sa su cikin babukan nahwu kowanne fi'ilin madin jani fi'ili madi ne daskararren fi'ili bi ma'ana la ya'ti minhu mudari'un wala amrun bai da fi'ili mudari'i bai da ne bai da amr وسمع رجلا يقرأ السورة الأولى في الركعة الأولى فقال هذا عبد آمن بربه annabi ya ji wani mutum a raka'an farko ta raka ta na fajr ya yi fatiha da kulliya sai ce haza abdul amana bi rabbi wannan bawa ne wanda ya yi imani da ubangijinsa ثم قرأ السورة الثانية في الركعة الأخرى سيكون سورة تبيو إتتي كليا أركعة تبيو فقال هذا عبد عرف ربه sai ce wannan bawa ne da ya san ubangijin waɗannan surori guda biyu kuliya da kuma wato kul huwallahu ahad galibi annabi yana yawan karanta su a cikin dukkan nafilfilin da suke adadin yin su raka'a biyu ne kamar me kamar raka'atan da fajr raka'a biyu ne ba a yin sama da biyu kamar raka'a ta tsawa raka'o'i biyu da ake bayan mutum ya gama tawafi na umara ko na haji raka'a biyu ne ba a yin sama da biyu an gane ko to galibi annabi a cikin sallolin da ake raka a biyu yakan karanta waɗannan raka an farko fatiha da kulli raka ta biyu fatiha da kulli wallahu an fahimta ko wa alaikum salam a ba ki nuna cewa a bayyane ke ko a sirrin ba saboda za ka iya rawaitowa da gare shi ko da ba a bayyane ke ba cewa an rawaito na yin kaza domin kan galibi ma ayar kakan alfajar da a masallaci ke ba gidan sai ke ka bayyana da kyau akan iya rawaito abu ko da abin amma galibin abin da ake so a ya karatu surat alkatan alfajar shi ne surrafi karatun surrafi wannan hadisi imamu tahawi da ibnu hibban suka rawaito shi ibnu hibban ya rawaito cikin sahihinsa وابن بشران وحسنه الحافظ في الاحاديث الاتيه في الاحاديث العاليات wato ibn hajar kuma ya ce hadisi ne hasan a cikin littafin sala ahadith al-aliyat to da ku yi ba na jin da shafin karatun su na biyu salatu zuhuri bayan an kammala bayanin abubuwan da annabi ke karantawa a cikin sallan asubani to kuma za a yi bayanin abubuwan da yake karantawa a cikin sallan azhar wannan domin kwaɗaitar da mutane kowa ya rayu kan sunan annabi mace ko namiji laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa zakara Allah kaseera kikkiawan abin koyi dai ga ganin cikin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mace ko namiji ba ka da wani abin koyi a duniyar nan sama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda zaka yi koyi da shi ne zaka yi koyi da shi ne in yayi koyi da annabi da zaran ya saba wa annabi to bai zama shi abin koyi ba sai ka watsar da shi an gane ku wa kana sallallahu alaihi wa sallama yaqra'u fi rak'atayn al-ulayayn bi fatihati al-kitabi wa suratayn wa yutawwilu fil ula ma la yutawwilu fil thaniyah a karatun sallan azhar annabi ya kasance a raka'o'i biyun farko yakan karanta fatiha da sura kowace raka'a guda biyun nan ta farko wa yutawwilu fil ula a raka'an farko sai ya tsawaita karatun surar ya zanto yana da tsawo ma la yutawwilu fil thaniya irin tsawaitawar da baya yin ta a raka'a ta biyu wato koyaya ana son raka'a ta farko ta tsara raka'a ta biyu tsawo dangane da surar da zaka karanta kun gane ko wannan hadisi ko Imam Bukhari da Muslim suka rawaito shi wa kana ahyanan yutiluha hatta annahu kanat salatu adh-dhuhr tuqamu فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يأتي منزله ثم يتوضأ ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطولها ونقول النبي صلى الله عليه وسلم يا كفن تينا أوي تسلم karatun sallan azhar hatta annahu kana tuqamu salatu zuhri har an kasance ana yin ikama ta sallan azhar fa yadhhabu az-zahibu ila al-baqi matafiyi ya fitar da garin Madina ya je Baqi'a Baqi'a din a lokacin bayan garin Madina inda makabartan nan take ta Baqi'a sai mutum ya tafi can sakin da Baqi'a take fa ya tafi hadatahu ya biya bukatansa ثم يأتي منزله sannan ya dawo gidansa ثم يتوضأ yayi alwala a gida ثم يأتي sannan ya zo masallaci wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi rak'atul ula annabi ko na rak'an farko bai riga ya ruku'i ba mimma yutawwilu ha saboda tsawaita ta da yake kamar da za ta yi kama sai mutum ya dauki buta daga nan sannan gadan kai ya tafi can wajen bayan legal kenan ya je gama abin da zai yi ya dawo masallaci ya zo ya alwala kuma ya shigo kuma ana cikin raka'an farko ba a karasa ba a wata sallah a sallan azhar har yanzu mutane za su maka zanga-zanga ne su tafi su ba da wanda zai ce za su ya dame shi ba banza a masallaci an dauke wuta an yi kaza a yi maza a kare da sauransu mutane su za su tafi su ba su yi juriya ba su da haɓai abin da suke wa kansu wato ainihin suke ba kansu kewa da shi ko da ibada ta yi tsawo sai su tantana cewa wahalar da ke cikin ibadan nan in an kwatanta ta da wahalar wuta da wahalar ranar tashin kiyama wanne ya fi to bari mu hakura da wannan wahalar dan tserewa wata babbar amma idan muka guji wannan ya zame ko mu guje wata su sun sa ko wahala guda biyu idan Allah ga dama sai ka rage kai da guda biyu duka amma dai ka guje wa wannan ta farko ka gara ka fada cikin ta farko dan ka guje wa wace ka tarfi ce to dan Allah ta wallahi ka tsoro laka min al-ula shi yasa za a fita yaki lokacin da buka ana sanin zafin rana munafikai suke kaza da yan uwansu la tanfiru fil harri kar ku fita ana tsananin zafi da Allah ce kun naru jahannama ashaddu harran law kanu yafqahun shi da su wuta jahannama ta ce zafi da suna da fahimtar da suke wannan hadisi imam muslim da bukhari suka rawaito amma bukhari ya rawaito shi ne fi jini al-qira'a a cikin littafin tajridu al-qira'a ta salkal imam wa kanu yazunnuna annahu yuridu bidhalika an yudrika an-nas ar-rak'ata al-ula sahabbai sun kasance suna fassara tsayawa dadewa da annabi ke raka'an farko suna fassara haka da cewa annabin yana yin haka dan mutane su rinci raka'an farko kowa ya zanto ya samu sallar cikakkiya wato wannan ya nuna akwai rako'in ko baya tsawaitawa da yawa kamar ta farko zai tsawaita ta farko wato har mutane su zo su rinta amma sauran ko ba sai ya tsawaita makamantan waɗannan wannan abu dawud ya rawaito shi da sanadi sahihi wa ibn kuzaima وكان يقرأ في كل من الركعتين قدر ثلاثين آية قدر آية ألف لام ميم تنزيل السجدة وفيها الفاتحة wato annabi yana karanta a cikin kowace raka'a sai daga cikin guda biyun farko din nan yana karanta gwargwadon ayoyi 30 fa wato gwargwadon tsawon suratu sajda kenan raka'an farko kamar suratu sajda ta biyu kuma haka wani lokaci yakan yi haka kenan ya daidaita rakawoyin ba tare da ya tsawai ta farko sama da tafi ba wa hayan kana ya karabu bin wa fiha wa fiha al-fatiha gashi kuma zai karanta fatiha kuma kuma yayi wadannan tsawon wa hayan kana ya karabu bi was sama'i was tariq ya kamata da ake an sa wawun din nan dan naga kamar anan da ya taba ta babu wawun to bila marwayin yace bis sama'i was tariq fa amma bi was sama'i was tariq ya kasance yana karanta was sama'i was tariq wani lokacin da kuma wasu sama'i zatul buruj da kuma wallahi da idza yatsha wa nahu yana da suwari wato raka an farko kamar sama'i zatul buruj raka ta biyu kamar sama'i wa tariq ko wani lokacin kamar wallahi idza yatsha ko makamancin su kamar shi wacan su duha kuma sallahu kusu bi hadal balad da makamantan su an gane ko wa nahu yana da suwari wannan hadisi Abu Dawud da Tirmidhi suka rawaito kuma sahihi wa rubbama qara'a idza sama'u shaqqat wani lokacin annabi kan karanta idan sama'un shakkar wa nahwaha da makamanciyarta wannan ibnu qudaymah rawaito ta cikin sahih littafin sa wa kanu ya'rifuna qira'atahu fi adh-dhuhri wal 'asri bi iqtirabi lihiyatihi sahabbai sun kasance suna gane qira'an annabi a cikin sallan azhar da la'asar sukan gane cewa annabi na cikin karatu da me bi iqtirabi lihiyatihi da motsin gemunsa in za ta haɓa tana yin sama tana kasa to yana yin karatu kenan wannan ya nuna yana gudanar da haruffan akan harshen sai dai ba a jin sauti to wannan shine sunna a cikin karatun sallan asbahi da kuma karatun mai da kuma a wato sallan azhar da kuma sallan asar wannan shine sunna wajen wannan ka koye karatun to kuma koye karatu fa ba wai ana nufin ka yi shi a zuci ba dan yanzu idan ka dawa ka rufe bakin ka yi shiru sai karanta fatiha a zuci to wannan ba a kiran sirrance karatun zuci kenan da kai da wanda bai karatu ba duk ɗaya kuke duk wanda ya karatu ya cikin sallah bai karatu ba to ko bai da sallah kenan dole karatu ko na sirrance ko na bayyane na bayyane a ji sauki ga harshe na gudana kuma ana jin sauki na sirrance kuma harshe na gudana na furta lafuzza amma ba a jin sauki kun bayyana da kyau dan wadansu ba su fahimci sirrance ba sai su karatun zuci shine sirrance shi ko matakin magana guda uku ne ko dai bayyane ko sirrance ko abin da yake na zuci kuma da Allah ya hada cikin aya daya wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa in tajhar bil qawli hadha jahr fa innahu ya'lamu sirra hadha sirr wa akhfa yani akhfa min sirri shine kalamun nafs zantan zuci kenan hadithun nafs zantan zuci shine akhfa to kowanne Allah ya sani da na bayyana da wancan to sai dai a ibada idan ka zo zikiri ko ka zo salati ko kai na bayyane sai wurin bayyanawa ake bukata ko kai suranta in suranta ake bukata in ka zo karatu kuma ko kai a bayyane in wurin bayyanawa ne ko kai a surrance in surrantawa ake bukata an fahimta ko to surranta wannan kuma kaga daban mamaci kenan da maganar zuci kenan ko wajen sallah kai karatu a surranta ba kai karatu mai kace wannan ba a kiran shi suna kira ba a kiran shi suna tilawa za mu ce ga karanta Qur'ani ba za mu ce ga karanta Qur'ani ba ba za ka ce ga karanta Qur'ani ba kai tunanin Qur'ani ko kai tunanin suratul Fatiha yanzu za ka karanta lafazin kai furta ko a tsananci ko a bayyana to shikenan sai a ce ka karanta amma yana zuci ka kawo to wannan kai tunanin suratul Fatiha ke da ita ko suratul Fatiha ba tunanin ta ba ke karanta ta ke fakara kun haka Allah ya fakara kun ma ta yassara min al-Qur'ani to abinda kai kuma la yusamma qira'a li annahu hadithun nafs wa hadithun nafs la yusamma qira'a ka gane da kyau wannan hadisi bukari da abu dawud suka rawaito cewa idan annabi na karatun sirrance ana gane ne ana gane wa bin sirati da yake to wannan kaga zai kara taimaka mana ko gane cewa dan can an ce annabi yana karanta kaza yana karanta kaza da kaza mai fajiri wannan ba yana nufin yana yin karatun da kaza mai fajiri bane a bayyane dan nan gashi an ce yana karanta kaza yana karanta kaza a zahar da la'asar to kuwa bayyane yake kuma gane haka sai labarta musu sai suka rawaito kun bayyana da kyau na an ce me eh haka ne yaje hada abdul amana da rabbi da yaji duk yaje hada abdul araf rabbu da gangan da mutunta magana ne su dai da an je karshen karatu da rayu gori yanzu kai kawo belin ku dukan ma'ana na ji ana yi karatun sirrin ta ko to sai kuma ga annabi ya ji wani mutum a rakata da fajr ka raka'an farko ya karanta ne kulli ya sai ce haza abdul amana bi rabbi raka ta biyu karanta fatiha da ne kullu wallahu yake haza abdul arafa rabbu mun karanta wannan ga lalle annabi ya ji kenan an fahimta da kyau to kuma can gurin sai muka ce kuma annabi na yi a karanta sai kuma muka shiru muka wuce kaga ya kamata da ku yi tambaya da Allah sa wannan bawan Allah ya tambaya tambaya ce mai kyau wato wannan shine nuni ke nuna cewa cewa in kai a bayyane jaizi ne amma mutabi ne ka saranta in ka bayyana shin ka aikata haram a'a dan ga annabi ya kyale wani ya bayyana wadan suka ce a wannan na nuna jawaz ne mustawa tarafai ne in kika dama ka sirranta in kika dama ka bayyana ko wanne kai yayi ka bayyana da kyau قراءته صلى الله عليه وسلم آيات بعد الفاتحة في الأخيرتين متى كرم جنا تجبا قراءة النبي ونساتي لآيوي بعد الفاتحة باين قراءة الفاتحة أيوتي في الأخيرتين أركوا إيدين wato annabi wani lokacin rakawoyi biyun karshe ma bayan ya karanta fatiha sai karanta wani bangare na ayoyi wa kana yaj'alu rak'atayn al-akhiratayn aqsara min al-ulayn qabla an-nisfi قدر خمسة عشرة آية النبي صلى الله عليه وسلم يكن سنة ركوعي بين كركي zanto mafi gajarta sama da biyan farko kasaran niski zanto kamar rabin na farko wato wannan ya nuna kenan idan a an farko annabi ya yi karatun fatiha ya karanta wani adadi na ayoyi kamar talatin a raka'a ta biyu fa a in biyun farko ya yi haka idan ya zo biyun karshe kuma sai ne fatiha da komai aya goma sha biyar kadran nuski kamar rabin biyun farko kadar kamsa ashara ta aya kamar gogoran aya ta biyar wato wannan na nuna mana halaccin yin karatu wani saki na ayoyi a karatun raka'o'i biyun karshe a zahar da la'asar kun fahimta da kyau ya halatta ka karanta waɗansu ayoyi in za a karanta ayoyi gurgudan ne za a karanta gurgudan aya ta biyar ba lalle ne sai ya ga haka ba inda ya haka ba yayi wannan hadisi ko imamu ahmad ya rawaito shi wa fil hadisi dalilun ala anna ziyadata ala fatihati fi rak'atayn al-akhiratayn sunnah mana ce wannan hadisi a cikin sa akwai dalili gamsacce bisa ga cewa ƙara wani abu bayan fatiha a rakawoyi biyun karshe wannan sunna ne wa alaihi jam'un min as-sahaba akan wannan fatawa taron sahabbai suke wani taro na sahabbai minhum abubakar siddiq radiyallahu anhu daga cikin sa akwai abubakar siddiq wa huwa qawl imam shafi kuma wannan shine maganar imam shafi shi ma kan haka ya tafi sawa'un kana zalika tadhuri aw ghayrika wannan a cikin azhar ne ko wani ta kamar la'asar kenan ko isha wa akhadha bihi min ulama'ina al-muta'akhirin aw al-hasanat al-laknawi daga cikin malaman karshen zamanin mu na yau wanda suke riko da wannan da wannan magana akwai abul hasanat al-laknawi a cikin littafin sa at-ta'liq al-mumattad ala musa muhammad وقال يتي وأغرب بعض أصحابنا حيث أوجبوا سجود السهو بقراءة سورة الأخرين كان نبيا كنا سنة انتجي سكتي بدأت قال قوم بارا قوي بيان كالكرسي سكتي سام بدأت قال وانا أبا بكما حديثنا النبي أنه انت قال بكم يا كنت أما سنتي كتا كتا كتا كتا قال وانا أبا تقرأ قوي بيان كالكرسي har ma suka ce yace wa akraba babu ashabina wani sashi na malaman mazhaban mu sun zo da magana garibiya kai ba auja go su zo da sahawi sai da suka wajabta cewa sai mutum ya sanya da rabkanwa bi qira'ati suratin fil ukrayin idan ya kuskure ya karanta sura a rakawi biyu kan to sai yayi sujudan ba'di wa qadara da usul rasul miniya malaman da suka yi sharhin littafin almuniya wani babban littafi ne a mazhaban su sun yi rashin wannan magana wannan malamai a cikin akwai Ibrahim al-Halabi da Ibn Amir Haj wa Bayruhuma da waɗansu su biya hasan raddin wato ainihin da mafi kyawun raddi yace wala shakka fi anna man qala bi zalika lam yablughu hadith ko shakka babu duk wanda suka bada wannan fatawa cewa in ka karanta sura al-kawai din karke wai sai ka ci da sawu ko shakka babu hadisi bai zo gare su bane ba yace walau balagahu lam yatafawwa bihi da hadisi ya zo masa da ba zai furta wannan magana ba in ba haka ba ya hadisi zo annabi sai a iya karawa wani zo sai in ka kara sai ka sunni sawu an gane ko wato shi imamu lakanawi yake baiwa kuzuri ga wadansu malaman mazhaba su suka yi wannan abu وربما اكتفر فيهما على الفاتحة يتزدى النبي كان تكي تاء كان قرأت الفاتحة تبع ركوه بين ترتي وانت سيدي أبونا مكتساني فوق وانا حديثي فوق بخاري كان تكي تكرتو لكي نون هكا وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة متى كير مغلا تقبى واجب كان قرأت الفاتحة أقوة ركعة وتمالا الباني كمرد كي غمتا نبيو نفرقو yana raddi cewa fatihan wajibi wato kaga waɗanda su kuma suke ganin ba wajibi bace ba sune yan mazhaban Abu Hanifa wanda sun ce karatun fatiha ba wajibi bane ko me in dai ka karanta wani abu na Qur'ani ya wadatar na biyu kuma yana raddi ga waɗanda suke cewa fatiha din sun yadda wajibi ce amma ba lallai bane kai ta cikin kowace raka'a in kai ta a mafi rinjayen raka'a ya wadatar kamar kai raka'a uku dan a ta karshe ba kai ba komai to su kuma da yace wujubu qira'atul fatiha fi kulli raka'a ya zanto shi ma rabbi gare su gaba daya amma ba sai ya kasu sunayen su ba sai dai duk wanda ya san wadannan akawal din ya sarrafa da kai dan Allah ma su su sai dan Allah wa qad amara al-musi'a salati wa qad amara al-musi'a salatihi bi qira'atil fatiha fi kulli rak'atin حيث قال له بعد أن أمره بقراءتها في الركعة الأولى ثم افعل ذلك في صلاتك كلها annabi ya umarci mutumin nan da yake mona na sallansa ya umarci shi da karatun fatiha cikin kowace raka yayin da ya faɗa masa ba da an amara bi qira'atiha bayan ya umarci shi ya karanta fatiha a raka'an farko din da raka'a ta ula sai yake da shi kuma thumma fa'al zalika fi salatika kulliha kai haka a cikin dukkan sallarka wannan sai nuna cikin kowace raka'a sai ka karanta fatiha wannan kuma wato imam ahmad ya rawaito shi bi sanadin jayyid wa kana yusmi'uhum al-ayata ahyanan annabi ya kasance yana jiyar da mutane aya daya wani lokacin wato gurbadan aya ɗaya kawai ya furta ta a bayyana mutane su a karatun azhar din wato ainihin kula wannan hadisi kuma wato ainihin bukhari da muslim suka rawaito an gane ko wa kanu yasma'una minhu an-nazmata بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية wani lokacin sahabbai sukan ji annagma annagma shine kamar gungunin annabi yana karanta wato dirin karatunsa ba a bayyana gaba ɗaya ba amma dirin karatun ya dan bayyana sun ji sabbi ya sama rabbul ala dirin karatun ya bayyana sun ji hal ataka hadithul ghaibi wani lokacin sahabbai sun ji haka amma wannan ba bayyana ba ne ba an gane ko وكان أحيانا يقرأ بالسماء ذات البروج وبالسماء والطارق ونحوهما من السور أو ذلك يكن كرمت والسماء ذات البروج haka ne da kuma wata ma'i wa tariq daga cikin surori wannan maimai da yayi akan abin da ya riga gabata a baya wa ayanan ya karo bil layli idza yabta wa nahwiha wannan maiman ma ni abin da na kasu tsammani da na karanta wajen kila maimai ne daga wajen su masu daba'ar littafi domin babin da ake kai ana babi ne na wajibcin karatun fatiha a kowace raka wanda bai shafi kawo sura ba kun fahimta da kyau salatul asri sallan la'asar fa mai annabi ke karantawa wa kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yaqra'u bil ulayayn bi fatihati kitab wa suratayn wani lokaci a raka'a biyan farko annabi na karanta fatiha da kuma wato wani ayyukan karanta fatiha da kuma sura biyu wa yutawwilu fil ula ma la yutawwilu fil thani anan ma dogon karatun da ya farko baya yin irin sa a raka'a ta biyu wannan hadisi bukhari da muslim suka rawaito wa kanu yazunnuna annahu yuridu bidhalika an yudrika an-nasu ar-rak'ata sahabbai sun kasance suna kirga wannan cewa annabi na yin hakan dan mutane su shi sallah wannan kuma abu dawud ya rawaito bi sanadin sahihin wa ibn kuzaima wa kana yaqra'u fi kulli minhuma qadra 15 aya wani lokacin a cikin sallar la'asar raka'o'i biyun farko don gaba daya gwargwadon abin da yake karantawa shine aya goma sha biyar qadar nisfi ma ya karau fi kulli min rak'atayn al-ulayn min az-zuhri gwargwadon rabin abin da yake karantawa a raka'o'i biyun farko na azhar to rabin su yake karantawa a me al-asr wannan sai nuna karatun sallar la'asar wato bai kai azhar azhar dogon karatu ba kun fahimta ku wa kana yaj'alu rak'atayn al-akhiratayn akthar min al-ulayn wato raka'o'i biyun karshe na al-asr kuma sai sa sun zanto gajeru ba kaman guda biyun farko ba qadar nisfi ma kamar rabin wato kowanne kamar aya bakwai bakwai kenan ko na makamancin haka wa kana yaqra'u fihi ma bi fatihatil kitab tare da haka kuma yana karanta fatiha duk a cikin su wa kana yusmi'u min ayata ahyanan wani lokacin ba wai kullun da kullun ba annabi na da su gurgurdan aya daya wa yaqra'u bi suwari allati zakarna fi salati zuhuri wani lokacin yakan karanta surorin da muka karanta kuma a sallan azhar sai dai abinda muka gabatar a baya shine mafi rinjayen faruwa ina ga yau da yakan dai karatun da yakan na gaji haka lallai ba ni da taɗi yau sosai abinda muka faɗa na daidai Allah ta ba mu lada wannan muka kuskure ko mutum harshe kuma Allah ya ce mana wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa a matsayin mu na masu sauraron karatu muna sanar da ke cewa karatun da ake ya kunshi mutane kala hudu akwai yan uwanka malamai akwai kuma ɗalibai akwai wannan ba ina karanta abin da yake faɗa ne akwai kuma jahilai akwai kuma masu mummunar akida dan su ji kuskuren ka su je su taurar to a karatun ka na goma ga watan biyar 98 abin tambaya shin tara jama'a a yi wa mamaki kira'a din shine bid'a yin karatun ne bid'a ko kuma addu'ar ce bid'a ko kuma duka ne bid'a ana neman karin bayani eh a ba mu san kowane kaso yake ciki ba a dama ba wai ni kadai ba duk mai karanta suwa in dai zai tara mutane ko in dai mutane za su taru ai dai sai wannan adadin da ya baka ma zai taru na ayyukan mutane din da sauransu to kuma ke yasa shi kullum mai karanta zuwa ake son ko lokaci kuma dama kar ka dauka cewa wai duk wanda ya zo zauna kafi a cikin masu sauraro za a samu waɗanda suka fika fahimta suka fika hazaka akwai kuma waɗanda suke zuwa kuma dan suna kansu ilimin akwai kuma waɗanda suke zuwa kamar yadda ka faɗa dan kawai su ji kuskure da sauransu akwai kuma kaza akwai kuma kaza wannan dama kalubalen ne na rayuwa shi yasa koya idan kana karatun ka kuma dole sai kana muzakara ba dan kawai ba dan saboda ko ta kwana irin waɗancan din da sauransu to amma abin tambaya nan wurin mu koma kan abin da ya tambaya kai abin da muka ce abin da yake sunna idan mutum ya mutu a yi masa addu'a addu'an nan sai kuma annabi sallallahu alaihi ya bayyana cewa istighfari ake yi yastaghfiru li akhikum fa innahu al'ana yus'al roƙa wa dan uwan ku gafara yanzu nan ana masa tambaya annabi ya faɗa haka daidai lokacin da an binne wani bawan Allah wannan sai nuna istighfari ake a lokacin nan da a ce a rarraba karatun qur'ani a karanta a sauke shine abin da yake daidai to da ba wanda zai ga annabi gano haka din da shi ya kamata ya fare to sai annabi bai wannan ba sai ce istaghfiru li akhikum fa innahu al'ana yus'al kuma istighfar nan ita ce Allah yake da annabi fa lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbika wal mu'minina wal mu'minat duk wannan mun riga mun faɗi wannan sune dalilai waɗanda suke nuna cewa abinda ake yawa mutum addu'a addu'a kuma ta kunshi istighfar neman aya ta mata sama da komai amma ka zo ka karanta qur'ani ka sauke wannan bid'a ne abin da yasa zama bid'a babu wani annabi bai taɓa yi ba tare da cewa an yi masa rasuwa wanda yake kai kinta an gane ku an yi masa rasuwa da yake kai kinta ba dai zuwa biyu ba za ku je tuno manyan manyan rasuwa da aka wa annabi yake kai kinta ku cire rasuwar Abu Talib banda ita ku kawo wata banda ita rasuwar Khadija ta farko kenan ko rasuwar Hamza da yake tijari a yakin Uhud rasuwar Ibrahim dan sa kenan wanda idan sa har yana zubar da hawaye yana cewa amma ba za mu ce komai ba sai abinda Allah ya izini inna lillahi wa inna ilaihi raji'un rasuwan komandojin sa guda uku Zaid bin Harisa Ja'far ibn Abi Talib Abdullah ibn Rawaha lokaci guda a yakin mota duk wannan annabi ya ce sun mutuwar waɗannan to ko da waɗannan mutum ke ta a kansu daga cikin waɗannan bayan Allah da suka mutu kuma annabi ya ji kake sun mutuwar waɗanne ne a rasuwar wane ne annabi kira mutane ya raba qur'ani warka warka aka ba abubakar warka biyar wancan izu shida wancan izu ɗaya da rabi wancan izu uku aka ce a sauki a ina kai wannan kaga kana saurare kina a kawo to sai a zo kuma lokacin halifarta abubakar ya yi wannan sai a zo umar ya yi wannan ko usman ko ali biyo ke ɗaya daga cikin su aka mutuwa suka tara mutane suka ce a zo a yi kira a zo a sauke qur'ani wato sai ne dan cewa idan mutum bai fahimci bayanin ranar juma'a ba kamar kuma ba wani abin da zan faɗa ya fahimta yasa wani lokacin ake cewa babu abin da ya fi wahala a duniya irin bayyana abin da yake bayyananne an gane ko yanzu abu ne mai sauki idan ka zo ka samu mutane aka ce kace ai wani ya sai misali kwamfuta mutanen da suke zana tattara wasan kwamfuta ba su ce meye kwamfuta kaga sai kai bayani shine kaza shine kaza shine kaza shine kaza wani ya sai selula ne selula sai kai bayani shine kaza shine kaza shine kaza amma sai ce wani ya ja ruwa sai a tambaye ka to me ruwa tattara ruwa din ta kuma yin kwamfuta wahala ba haka bane ba dan abu ne bayyana ne to sai naga cewa ranar juma'a na bayyana cewa misali waɗannan al'amuran bid'a ne sai kuma nace a cikin bayani a lura ba wai nafsin karatu dan kasancewa karatu qur'ani abu ne mai kyau ba kike nuna sai ko yana kuma ta inda shari'a ta yi nace zaka karatu qur'ani abu ne mai kyau amma hana annabi ya cikin rukuyi ko a cikin sujada idan mutum yayi karatun qur'ani a cikin rukuyi ko sujada ya saba annabi tunda annabi da kansa an hana shi a wannan to amma dan karatu ba da kyau ko dan kafin da bai dace ba dan kafin da bai dace karatun shi kadai yana da kyau amma mai wace ka kai gidan mutuwa wace ki wurin makoki a nan ne gida ake don mizanin da zaka bi ka gane gida a cikin kowane irin al'amari shine abu ne a sa masa suna ibada da ake sa ran samun lada a kai ya zanto kuma annabi bai taɓa yin sa ba kaga abu ya zama ibada banda al'amura na rayuwa ta da gobe ya zanto ana bukatar lada a kai ya zanto annabi bai yi ba duk abin da ya hada wannan ya zo ne kenan ya zama bid'a wato abin da ke dole mutane kai rashin fahimtar me bid'a ne su da an ce bid'a mutane mutum dauka kada kada ne bid'a kada ganga su ne bid'a goge kutugi kada koto kada tauje dundufa kalangu buta algaita karewa wannan sune bid'a haka mutane suka dauka wannan sune bid'a waɗannan dangin kayan haram ne gaba daya ba ta shiga cikin ibada ba wanda zai buta karewa ya ce za a ba shi ladan so adadi kaza ya san dai ya more ko ya bambaci yanzu kawai abin da yake zai ce ko dai abin ya zama halal ko ya zama haram yi kokarin ya ce maka ai halal ne ko kuma ka ce masa haram ne saboda kaza a nan gurin babi ne na haramci ko halalci inda bid'a ta shiga babi na ibada cewa abin da ibada ne za a samu lada ko ba za a samu lada ba duk abin da yake ibada ne za a samu lada sai zanto sunna ne annabi yayi duk abin da yake kai tika ba shi sufar ibada amma annabi bai taɓa yin sa ba kuma kai tika da samun lada shi ne zama bid'a to abin da mutane ba sa ganewa menene bid'a kuma a kasar Hausa malamai da dama sun yi kokarin karantar da addini to amma kuma galibi karatun da aka yi ta mai da hankali a kai falantai ne kawai fikihu mazhabar malikiya karatun fikihu wani bangare ɗaya ne daga cikin bangarorin addinin musulunci in za ka yi shekara hamsin kana karanta fikihu har yanzu ba ka da aqida ko kana da fikihu amma ba ka da aqida ba ka da tauhidi kenan sai ka karanta kuma daban har yanzu kai jahili ne a duniyar qur'ani har yanzu kai jahili ne a hadisi dan haka wanda ya karanta fiqh shekara 50 yana karatun fiqh ya haddace muktasar da ka a dawo ya da ka in dai bai san wani abu na qur'ani ko hadisi ba jahili ne ba malami bane domin sunan ka mukallidi ko da aure malaman usul fiqh sai ka ce mukallidi ko baya halatta ka samu suna malami ka san mutuncin malam ka idan ka ce mukallidi suna malami haka ibn kayyim ya bayyana cikin littafin ilamul muwaqqi'in haka imam kokani ya bayyana cikin littafin alqawl nabi da yake magana akan at-tabliq to abin da mutane suka sani yanzu zai dauki falan daya yanzu idan karanta ka dauki kuke kana yi abin da zai koyar da kai shine yadda za ka yi sallah yadda za ka yi arwala yadda za ka yi tsarki yadda za ka yi kaza amma baya baka mizani ko ma'aunin da za ka gane abu kaza bid'a ne abu kaza sunna ne baya baka wannan ma'aunin akwai littafin da aka wallafa kuma a wannan fannin daban su kuma sai ka karanta su ka gane wannan to shi yasa sai mutum ya karanta wannan kuma ana ganin malami ne ana zuwa karatu safe karatun yamma bayan azhar duk ana ta karatu amma yana ta bid'a kuma yana ta rigima yana ganin cewa wai kullum kuma yanda shi ne ya gane kuma shi ne bai gane ba wallahi bid'a yake kai kullum bai sani ba saboda mai bai karanta suna annabi sallallahu alaihi wasallam don ba haka ba inda mutum yana da ma'auni a hannunsa mutum ne ya zo ya karanta muktasar daga farko har karshe shi an karantar da shi shi ya karantar da wani ya fara karatu tun daga hadari har zuwa muktasar ko ma mudawwana tun daga farko har karshe duk waɗannan ababai yayi ya ga a cikin ga babin sarki ya ga a cikin ga babin alwala babin kiran sallah babin shiga ban daki aure kasuwanci duk komai da komai ya gani da haka in ana sallah ba babban abu ce ba kai ya taba ganin ana yi dan ga bayanin ta ga kuma yadda ake shiga masallaci in ana kaza in ana kaza to amma tare da haka mai wannan karatun wanda duk a cikin abin da ya karanta daga ahlari har zuwa muktasar ba maulidi ko na annabi sallallahu alaihi wasallam ne tijani ko na jawa bukatun ko maulidin annabi ba a cikin waɗannan to kuma sai zo ya maulidi kuma ai rigima da shi to shi kuma maulidin ana ya karanto sallah tana muktasar mun ji azumi zakka tana muktasar adabu qada'ul haja yana cikin daga cikin iziya yadda zaka shiga man daki ka shiga da kafa kaza kai duk sori kaza kai kaza kai kaza kai kaza duk suna cikin waɗannan gaba daya to shi kuma maulidi ana ya karanto a alamin ko ismawi ko iziya ko risala ko muktasar ne kawo fasali ɗaya da aka ce fasalin fil intibal bil maulid nabawi fasali ɗaya a cikin wannan littafin babu kuma sune hujjar ka in an kawo hadisin annabi sai ka ce mutane an je ga Abu Jahl su kuma muka saba iyaye da kakanni kun je kun kawo sabon abu ku ce wani hadisi haddathana haddathana an yadda mun dakata a nan gobe sai ba haddathana din ga kawo mana maulidi a cikin nan wala har ya mutu ba zai kawo ba ba zai iya ba ka ba shi duk shekarun da aka halatta shi a duniya ka ba shi so ya je ya bincike ba zai kawo ba to ya rike na me kaga ya kamata ya tambaya idan har maulidi ibada ne waɗannan masu littafin ya aka ba su kawo su ba ko dai ya zanto abin ba shari'a bane da haka ba su kawo ba ko ya zanto shari'a ne amma jahilcin su karancin karatun su ya sa ba su gano ba da haka ba su rubuta ba ko ya zanto shari'a ne amma manta suke su duka kowanne da zo babu mulki sai manta bai kawo ba mai ziya manta bai kawo ne rizala haka mai asiri haka mai mutum da suka manta su duka su suka manta bai kawo ba har a cikin mota na mawa ne duk har yawa bari mai yanzu kuma kuma bai kawo ba ku sha yaya kenan to kaga sai mutum yana ta karanta wadannan littattafai yana cikin gida na jan mukhtasar wa yarfa wal hadathu bil asr kaza kaza kaza yana ta barazana ko bai fahimci addini ba wallahi bai fahimci addini ba kuma ya zai dauka ya fahimci addini kuma an mai da shi marja a duniya ko bai fahimci na nufa ba in ba haka ba ka je ka ka je ka dauki mukhtasar ka dauki komai ka je ka aje ka ce malam wallahi wannan izala ya sa na akwana na rasa gidan na ce masa maulidi kire a ta ce ba kire a ban to ni ina san a buɗa mun inda babu yi to dai in je in kaya wallahi ko ana sanyi sai ya haɗa gumi wallahi sai ya yi gumi dai ya saba zai kawo abinda kawai zai ce dabara zai rabu da su wannan fitinan nune wannan fitina a dala kawo a dala kawo fitina me yake fitina kai mana bayani gani me yake bayani zaka mana bayani sai kai to shi yasa dan mutum ya karanta waɗannan bayan da za a yi fahimta addini bayan da za a yi kawai karanta wannan kadai ya sa ka gane addini ka fahimci wani bangare da addini amma akwai manya manyan bangarori sun ka jahilce su to shi yasa sai a karki mana da kayan magana sai a ce ai ma da ke kika ranar karanta da mutum balan ma ta aka mutum ruhun bil bayyana fa ruhun ma in ka kawo hujja sai ki maka hujjar mutanen da in da ka kawo aya da qur'ani ba su sani ba sai su rinka farin ciki da abin da suke da shi na ilimi bayan sun jahilce wancan su dauka abin da suka sani shi kadai ne karatu kuma dan Allah mu koma cikin waɗannan littafan mu ga a cikin babin da ake magana game da wato ahkamul jana'i ina ne inda aka ce bayan an kai mutum an dawo a zo a kimfata tabarni a zauna a yi kwana uku ina ne inda aka ce a yi tidda'u ko a cikin iziya ko a cikin risala ko a cikin mutunta ko a cikin akari ina ne inda aka ce a yi kwana uku ina ne inda aka ce kuma a sauke qur'ani muna jiran su kuma su kawo kenan in dai mutum na sai ya tabbatar da wani addini ne sai kawo cikin wannan littafin in ko babu ji a wannan littafin to ba addini bane ba wani abu ne da ya kamata addini ma ba addini bane ba ya yi kamata addini da dauki wani abu na koyarwar addinin aka takuɗa da wadansu al'amurra wanda addinin kuma bai da wannan da haka abinda ake yawa mamaci shine istighfari roƙa masa gafara idan ka karanta qur'ani ka ji a cikin ka cewa ibada ce sai tsakaninka da ubangiji ne ba ka lada bayan ka kammala karatu din nan to sai kai tawassuli da wannan karatun ya Allah albarkacin abin da na karanta na qur'ani kai wa wani gafara wannan ya halaka amma ku je ka taro gardawa zuwa rawa rawa iya zuwa karanta ta an sauke an yi sauke wani qur'ani an yi wasu sauka dubu an yi wasu sauka hamsin ko ku cika Allah ba zai baki ko su ko ba su ladan komai tun da ma sun zo ne lali wajen Allah kuma an rarraba musu dan al'amura an yi musu haka da su da shi duk ba wanda yake da lada a wurin Allah inna mal amalu bin niyyati inna mal kulli imrin ma nawa wa laysa lil insani illa ma sa'a ta haka wannan shine fayyitaccen bayani abinda kawai zai dame ka ya dan uwa shine an dade ana yi to an dade ana yi baya mai da abu addini giya ma an dade ana kanta ko ba tunawa addini ba tun lokacin jahiliya ake kan giya ta kuma an dade ana yi tun lokacin jahiliya ake kanta duk ayyukan barna da zaka ce an dade ana yi kuma kaya da barna ne to su ma ai dade wata bata mai da su daidai ba ko to haka bid'a ma dade wata baya da mai da su daidai fadimi da yake ne dawa ne
Thank you.
yanzu mu ɗauki wannan asar ɗin da ka faɗa na cewa idan mutum ya mutu a sa a yi masa istighfari gwargwadon a yanka dabba a fede haka ne ko a raba nan mukaddara ya inganta ta ko ina ba ta cewa akan duk mun kaddara masa wannan to amma me yake ayi ayi masa istighfari har tsawon lokacin da za a sai a yanka dabba sai ya raba nama ya ce karatun Qur'ani bai sai ba a cikin asar da to sai imamu Nawawi cikin jarhi sai ce idan an karanta Qur'ani babu laifi sai yanzu to wannan magana wace ce magana wace ce wannan sanar wani mutane ya ga mamman da asar ya ce a yi istighfari Nawawi kuma ya ce a yi ne da wanne ya kamata a bi wanda ya ce a yi istighfari ko a ce wanda ya ce a yi karatun Qur'ani saboda haka ga maganar nauyi ba za ta zama hujja ba nan gudu dogaran su da shi bai dace Allah ya tsare wai wanda yake dai zo masallaci a makare ga shi bai raka ta da fajr ba da kuma tahiyatul masjid idan kai dai ta wadatar maka ba sai kai duka biyun ba idan ka zo za ka yi tahiyatul masjid dama abin da ake bukata yin sallar da zai zo masallaci idan a lokacin ya dace da wata sallah da za ka yi kamar raka ta da fajr kai raka ta da fajr ta riga ta dauke maka har tahiyatul masjid an gane ko idan ka zo masallaci kai ka yi kai raka tan da gida ka zo yanzu ta yi da masjid zaka yi to zaka iya yi idan ba da an tayar da sallah ba in kana zuwa za a tayar da sallah sai ka shiga farilla shiga farillan ka kuma ta dauke maka tahiyyat masjid kenan ba a cewa bayan ka gama kuma ka tahiyyat masjid wannan sune tambayoyin da na samu daman karantawa dai waɗanda ba su da wahalar karatu sai wani ya tambaya sai sai mu dige da ita menene ban ji ba eh ban ji ba ban ji mu tambayar ka ga shi jama'a hadisin Aisha take cewa wani lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zamanin kamar fatiha ma bai karasa ba ya nuna sura ba ta ga fatiha kawai shi ne hujja wajen karanta fatiha kada ya ce ka fahimta alhamdulillah wa alaikum salam eh ya san bid'a ce dai hukuncin sa yayi bid'a kudin da aka bashi na kira'a din to ya tafi kudi yayi bid'a wato matsalolin addini fa idan lokacin da zamu karanta addini muke so mu fahimta farko za mu manta da cewa kar mu kalli wani kar mu kalli su wani kar mu kalli yawa kar mu kalli kaɗan mu karanci me Allah yake so me annabi ke so shi ke sai mu huta amma matukar muna kallon ga abin da Allah ke so da annabi ke so ko muna kallon kuma ga masu yawa kuma abin da suke so ga su ba kuma abin da suke so ga kuma su malami na malam wani ya karanta da ni kuma ga abin da yake so kuma ba na son mu saba ne da sarki na wane shi kuma abin da yake so kenan kuma idan muka saba kenan zai kwace kansa to ba ni da ai wallahi kana wannan tunanin ka bai dace lokacin da kai zaka fahimci addini din sai ka dauki wannan sai ka ajiye gefe guda ka dauki ayan qur'ani sai ka rike qur'ani ana karantawa kana ji kana bin abin menene hakikanin abin da Allah yake nufi da wannan aya me hakikanin sakon da ke karkashin wannan hadisi na annabi ka fahimci wannan ka tabbatar da abin da Allah yake so ga abin da manzo Allah yake so to manta da duk abin da wani yake so domin dukkan wani wanda yake da haƙƙi a kanka uba ko malami ko suriki ko wa ko kani ko uwa ko kaka duk wani abokin haƙƙi a kanka Allah ya fi haƙƙi dan shi ubangiji shine ya jibinci nauyin halittar ka ba tare da shawaran su ba su sababin zuwan ka duniya ne su sun taimaka maka wajen tun kana yaro karami kana bukatan taimako amma shi ubangiji shi shine yayi ka shi ya fara taimaka maka kafin su ya samar da kai a cikin inda baka inda ba wanda zai iya baka agaji ko kuwa ko ba zai iya baka agaji ba tun lokacin da mani yake da mutum yake dagon mani yake gudan jini yake tsoka har aka zo aka kammala halittansa ubangiji yake sadarwa da mutum abinci da abin sha da abin da abin da mahaifiyarsa ta ci ta hanyar cibiya mutum yana zuwa duniya kuma Allah ya samar masa abincinsa shine nuna mahaifiyarsa duk wannan duk wani mabucin haƙƙi a kanka haƙƙin Allah ya fi girma to wannan sai baka dama ka fahimci addini ka ɗauka cewa ba wani mai haƙƙi a kaina a duniyar nan sama da Allah wanda wannan shine haka shine daidai to idan kai haka sai kuma ka zo lokacin karatun Qur'ani kar ka manta da cewa me ya zai wa wani dadi me ba zai wa wani dadi ba me ya wani zai goyi bana me zan yi fito na fito da su duk ka manta da wannan shirme ne saboda ka'ida na siyasin al-insi lokacin da ka tsirike tafarkin gaskiya to sai su dame ka siyo ta a kanka su jefa ma shakka su jefa ma wasu wasi su tsangwame ka to sai Allah ce wa in tasbiru wa tattaku la yadurrukum kayduhum shay'a in kuka yi hakuri kuka yi takawa duk kai da zuba zai cutar da ku ba su yi su yi su yi har sai abin ya zama ciki daga baya sai ka zai musu abin tsoro ka zama jarumin cikin su ba a zaki sai baka in ka zama ta abin kallon ka kawo ce ka ga irin su amma idan kana nan ka fuskanci mutum ga dangaren ka zare masa ido ce salamu alaikum da kanka zai ce salamu alaikum wallahi tallahi musamman ka tsayar da sunna sosai da haibar ka da komai da ka fuskanci cikin hada ido zai ce salamu alaikum shi zai fare kafin gaci amma baka nan sanne wata barazana da hayani amma ya kalli kana tsoron sa sosai ma tsiya da ka wuce wata mutum ya salati da karfi wai ga makiyin annabi ko ya salati da karfi ko ya halla la ilaha illallah wai bari ka ji haushi wai kai makiyin la ilaha illallah to da kuma sai gaba ka kanka abin da su ba ka kanka zaba musu ya da ka fito a tizanin su wannan ya fito a dake shi a rafafe shi duk sai su hada maka zaki karfe da zaki wannan in ka nuna kana jin tsoron su amma yaya za a yi mutum ya rike bid'a baya jin kunyar yi sabawa annabi yake ba ni kuma in rike sunna kuma na tabbatar da yayin ga annabi kuma ni in ji kunya shi da yake tsiya yana saba annabi bai ji kunya ba sai ni da nake sunna nake sunna bai annabi sai ji kunya shi da yake tsiya bai ji tsoro ba sai ni da nake alkhairi kuma sai ji tsoro to wannan tunanin shi ya kamata mutum ya amma idan ka tsoron ka komo to shi ne irin kai yayi kan ne kyau a cikin sabon addu'a da kalli ba yake to kuma sai su murguna maka dai kwanciyar hankali kake bukata shi yasa ka rabu da sunna dan ka dace da mutane to kuma hankalin naka ba zai kwanta ba ko ka dawo ka ce a an zama ba za su mai da kai ba yanzu tsammanin ka abin Allah ka kiyaye ka samu wani malami na sunna ka ce koma bid'a tsammanin kai bid'a za su murna da zoki wallahi ba za su murna da shi ba ba za su yi murna da shi ba saboda bid'a ba gina ta ba gaskiya lokacin da ya dawo in yana da baki yana da jama'a suna jin tsoron kuma a bid'ar kuma zai janye musu jama'a to ta fara bala'i da shi a bid'ar ba to balantana bid'a da ta zama shi yanzu kaga da can gurin sai wanda ya karanta ya kai kaza kaza kaza sai ya zama halifa amma yanzu ka ga neman halifanci ba wahala a cikin duk bid'a da kake da zaka iya zama halifa dan duk yau da gobe ta nuna komai ya zama ƙarya ne waɗansu suka yi shekara suka yi shekara biyu suna tarbiyya aka tarbiyyantar da su aka ba su wahala aka ce kun ganci suka ce sun ganci na kawai wani ya zo bai ganci ba kuma ya zama alifa waɗansu suka bautar suka yi muridanci aka yi musu muridanci suka yi ta kalidanci aka yi musu ta kalidanci suka yi duk abin da za su suka zargi sunan ma'aiki suka yi duk yadda za su kuma aka zo aka wuce su aka zama halifofi su kuma zama muridan halifa ko ba yin da to a cikin bid'a ba su da kwanciyar hankali wallahi da haka idan kace wai zaka sa kana jin tsoron dan bid'a kana jin tsoron babu ne tsun ma kake jin tsoro Allahu akbar kana jin tsoron babu wallahi tallahi wai kai tsoron dan bid'a minti biyar ka zo a wai zai takura mun zai mulkuna mun idan ka koma ciki kuma a cikin wasu kun hasada yanzu ka yaran da masu kada ganga waɗanda ake kiran su idan an yi suna a kira su da ka ga da suke da can da malaman suke gina su ai an gina ne kai aikin hannun za a ja lada na can to da yake bid'a yake ke dawo bid'a yanzu kuma sai kasance gurup gurup ne na masana da idan an yi haihuwa a kira wasu idan an yi biki a kira wasu to yanzu wannan gurup din ko ba a cikin da wancan gurup din duk gurup din da tararan sai bi abin nan to kuma suna cin haushin waɗancan har a cikin waƙoƙin da za a yi kuma sai a yi habaiki a zagi waɗancan kuma dukkan su 'yan bid'a dukkan ne kowa da wanda din da wanda din alfa'ilul mafulu bi da dukkan ne duka da wanda aka zaga da wanda ya zage dukkan ne to haka bid'a take amma idan kana sunna sai ka samu yanki yanki na farko wani malami ya zira cewa shi ke arzuta ka ko sai ya ga dama za ka yi a harkar kasuwar ko kaza ba ruwanka yanki na farko kenan ka san ubangiji ke baka wani ba zai zo kada ma ciki ba shi kun ban da sayar ɗan gida wai wani ne zo samu wani attajiri ana sai ba ku labarin ko shi ba attajiri ya taɓa faɗa yake cewa wai saura sati guda a tashin kiyama amma yanzu abin da za ya kawo bidiyo sabuwa to a hauta ina kiyamar za ta fure ta hukumar sun saura mako a tashin kiyama amma kuma ya kawo bidiyo wallahi duk idan ka fahimci suna ba ɗan bid'a da zai baka so yanzu akwai wani malami ɗan bid'a kafin dan bid'a da yaje maka ya dawo wannan dan bid'a da mun sani yake cewa an yi Isra'il an yi Iraji ya je an nuna masa aljanna ga gidansa ga gidan masoyansa ga gidan dukkan muridansa da sai waɗansu suka kai masa ziyara kwanan nan ka san ne fa suna azabtar da mu kwanan nan ana wahalar wuta suka same shi ya hada kuɗi kwana biyar reka ba ta kawo ruwa gidansa amma kai na da kulufi aljanna kwana da kwanaki ba wutar lantarki a gidansa kuma amma duk da haka na da kulufi aljanna ga zafi ga ya hada gumi ga duhun fuska da duhun zuciya to dan Allah inda gaske ne ba sai ya dauki da kansa bai tafi sa amma yana ne na bin attajirai yana bin masu mulki a daure a zo a gina masa bohol a gidansa da sunan masallaci ba dan kawai bai samu ruwan sha shi ma ya fake shi wanda yake aljanna ina yake ita fitan mana la yarawna fiha kam sam wala zam harira wa daniyatan alaihim zulal aw dhillul qutufa wa tadlila wa yudafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila ya ruwa daga mai ainan fiha tusamma salsabila malal balolin ruwa ne sunan shi salsabilu baya da fasara a Hausa tunda babu shi a duniya ainan fiha tusamma salsabila salsabilu kenan ba da fasara a ko an yi da mun zuwa abin da yake kenan salsabilu ta ji mai wakan ululu to bazan ki yabar rasulu mustafa jikan halilu gobe kaka salsabilu wanda ya ruwan zuma a gumba to mutumin da ga salsabilu sai ya gana kuma sai ka kana jira mun gogo sai ka ta azabtar da kai kaga sai mun da kariya ke kenan in ba haka mutum da yana da karama to yake gidan ka sama na ga ruwa ya fito a gidansa kuma ya karama da ba ruwan da ne ba sai ko in nefa ku yake dan rika ku yake mu za a samu ruwa a samu ta idan an zo an ce daga ina yace haza min indillahi irin yadda Maryam ta faɗa kuma tsaro bai faɗa ta mana amma ba ruwa ba wuta amma kuma da haka wayar da kuma ta aljanna sallallahu alaihi wa sallam baraka ala nabiyina